الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو منا a yau muna ranar talata 21 ga watan ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1447 wanda ya daidai da goma ga watan uku shekara ta 2026 miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi salam Allah subhanahu wata'ala ya sake haɗa mu a wannan farfajiyar masallaci mai albarka wanda aka fi sani da masallacin sarkin alhazan kabi a wannan gari namu na argungu jihar kabi najeriya Allah maɗauke sarki ya ƙara kiyaye muna wannan ƙasa fitintinu da suke aukuwa Allah maɗauke sarki ya kawo muna ƙarshensu da sauran ƙasashen musulmi ibadu da muke yi Allah ya karɓa muna abinda za mu faɗa allah ya sa mu faɗi daidai kuma ya ba mu ikon aiki da shi ya zamo dalilin shigan mu aljanna ranar gobe kiyama idan ba abinta ba muna nan cikin suratu albakara wato sura ta biyu a tartibin alkur'ani idan ba manta ba kuma muna nan cikin aya ta goma sha uku wanda ba mu kammala bayani a kan ta ba a jiya a lokaci ya ƙure muna kamin mu fara mun yi baƙi kamar yadda aka saba a yau ma wannan rana allah ya albarkace mu wato da samun baƙin malamai a karo na gaba malami na farko shine ga yana a tsakiya sunansa malam jamilu tahir maraban jos wato jihar kaduna allah subhanahu wa ta'ala ya kaddari wannan shekara ma ya zo tafsiri a garin birnin kebbi to kuma kamin ya rufe tafsiri to sai ya ga cewa akwai bukatar ya kawo ziyara a wannan gari a wannan majalis na tafsiri da ake gabatarwa a wannan gari na argungu to kuma gashi allah maɗaukakin sarki ya kawo shi saboda haka malamu ne maka maraba da zuwa tare da sauran tawagarka so insha Allah ta'ala zan taba tafsiri bayan na taba na samu mintuna na yi za mu kira shi domin ya gaisa da 'yan uwa kuma ya sa albarka kamar yadda dai aka saba duk da malam yana da uzuri to amma dai mun ba shi haƙuri cewa ya ƙara haƙuri ya ɗan ba mu lokaci malami na biyu shi kuma idan ba ku manta ba a farko-farkon tafsiri ya kawo mana ziyara a shi ne mala abubakar muhammad an bursa kuma rijau asalinsa mutumin rijau ne amma kuma yanzu an bursa ta kwaci to malam gashi ya sake dawowa karo na biyu akara makallamu ne maka barka da zuwa a to akwai sauran 'yan uwa ga malam usman nan da shi yake tare da ainihin malam jamilu tahir su suke ta yi masa hidima suke ta faɗi tashi ganin cewa tafsirin nashi ya tabbata sannan kuma ga ɗan midiya nan shi ma to duka dai ana tare tawaga ce ta alkhairi allah ta'ala ya saka musu da alkhairi to muna nan cikin aya ta goma sha uku وإذا قيل لهم آمين بسم الله كما جيك يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa iza ƙila lahum aminu kama amanan nasu ƙalu a nu'minu kama amana sufaha'u ala innahum humus sufaha'u walakin la ya'lamuna to kamar yadda bayanai suka gabata game da wannan aya Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labari cewa wani sashe daga cikin mutane waɗanda suke da rashin lafiya na munafunci sawa'un a ɓangaren yahudawa ko ko a ɓangaren larabawa su wannan munafunci da suke a kai da kuma ƙiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙaryata shi da ƙin imani na gaskiya da kuma wala'i da suke yi ga ainihin kafirai su zo gaban musulmi su ce suna tare da musulmi sun yi imani da Allah sun yi imani da ranar ƙarshe sannan kuma su koma wurin kafirai kuma su ce suna tare da su to irin waɗannan miyagun ɗabi'u duk lokacin da aka yi musu nasiha aka yi musu gargaɗi aka ce da su aminu ku yi imani na gaskiya kama amanan nasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi imani saboda imaninsu shi ne al'imanul ma'utabar inda Allah shi ne imani wanda Allah yake itibari da shi yake la'akari da shi saboda shi ne imani na gaskiya amma naku imani imani ne na jabu imani ne na munafunci to duk sanda aka yi musu wannan wasiya din aka yi musu wannan nasiha din to shine sai su ba da amsa su ce a nu'minu kama amana sufaha'u za mu yi imani kamar yadda wawaye marasa ilimi suka yi imani irin nasu imani kuke son mu yi wato suna nufin as-sufaha'u shine annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wanda a jiya mun faɗa cewa wannan suka ne aibatawa ne zagi ne ga annabi sallallahu alaihi wasallama da sauran ragowar masu imani da su ainihin wato kafirai ko kuma su munafukai suka yi to amma wannan magana da Allah ya ba mu labari da ce wadda suka yi wato a nu'minu kama amana sufaha'u ba wai a gaban masu imani suke yin ta ba ba kuma a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama suke yin ta ba tana ɗaya daga cikin maganganunsu da suke yi a ɓoye wanda Allah maɗaukakin sarki ya yi wahayi ya sanar da ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kamar yadda al'imamu abu abdullahi al'urɗubi a tafsirinsa aljami'u li'ahkamil ƙor'an ya tabbatar ya ce wannan magana a ɓoye suke yinta ba wai a fili ba sun yi ta ne a ɓoye sai allah maɗaukakin sarki ya tona musu asiri sai ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ga abin da su ainihin wato munafukai suke faɗa lokacin da aka tsoratar da su Allah aka ce ku yi imani imani irin na annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa to shine sai su ce za mu yi imani kamar yadda wawaye jahilai suka yi imani to haka banda shi akwai ibn atiya shi ma a tafsirinsa al-muharrarul wajiz shi ma ya tabbatar da cewa wannan magana ba wai a fili a bayyane suke yin ta ba tana ɗaya daga cikin maganganun su munafukai da suke yi a ɓoye haka akwai al'imam al-bagawi a tafsirinsa da ya fi shahara da tafsirul bagawi mai suna ma'alimut tanzil shi ma a cikin tafsirin nasu ya tabbatar da wannan magana a takaici dai wannan magana suna yin ta ne a ɓoye na zagi da suka ga annabi sallallahu alaihi wasallama shi kuma allah sai ya yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama labari sai ya sanar da shi sai aka tona musu asiri saboda munafunci a wannan lokaci ya ginu ne akan ɓoye abin da yake wato na sharri na cuta na kafirci da sauransu duk abubuwan da suke yi a ɓoye suke yi ba wai a fili suke yi ba in sun yi a ɓoye ne to shine sai alkur'ani sai ya tona musu asiri sai a yi wa annabi wahayi a ce to ga abin da suka faɗa daga cikin zantukansu akwai kaza akwai kaza akwai kaza shi yasa ai huzaifatul yamani radiyallahu anhu kamar yadda alhafiz abu nu'aimin ya kawo a littafinsa wato sifatun nifaqi wa na'atul munafiqina to a ciki ya kawo maganar shi uh, huzaifa ibnul yaman huzaifa yake cewa wato munafukan zamaninmu yana nufin zamaninsu su sahabbai bayan wucewar annabi sallallahu alaihi wasallama yace to su suka fi sharri fiye da na zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama yace saboda munafunci a zamanin annabi munafukai sukan yi munafuncin ne a ɓoye ba a sarari ba ba a fili ba ya ce amma a yau an waye gari wato munafukai suna bayyana munafuncinsu a fili suke yi to kaga wanda yake bayyanawa to ya fi sama ga ya fi rashin wato imani da ƙarfin hali wato sama ga wanda shi yana yi a ɓoye domin wanda yake yi a ɓoye ko babu komi yana jin tsoron jama'a to shi wannan bai tsoron Allah bai tsoron kowa shi yasa za mu gaida daga cikin dalilai da malamai alfuqaha'u daga baya da suka zo sai suka canza musu suna zai yi wahala kaga an ce a hukuncin munafiki a cikin littafin fiqihu in an zo ana magana akan babur ridda sai dai kaji an ce wato hukuncin az-zindiq zindiki saboda me munafukai da suka zo daga baya-baya to munafincin a fili suke yin shi ba wai a ɓoye ba abin da suke ɓoyewa kaɗan ne bin nisu ba sama ga abin da suke bayyanawa saɓanin kuma zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama duk abin da su abdullahi ibn ubay ibn salul suke yi a ɓoye suke yi in suka yi a ɓoye to sai allah maɗaukakin sarki sai ya yi wahayi ya sanar da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama so za mu ga kamin wannan aya an musu nasiha cewa wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi wato aka yi musu gargadi cewa su daina fasadi a cikin ƙasa kaga sai aka fara da wannan sannan daga baya kuma sai aka ce da su aka umarce su da imani wa iza qila lahum aminu kaga ba a fara gabatar da imani ba akan shi fasadi din sai da aka fara hana su sabo aka gabatar da shi sannan daga baya sai aka umarce su da abin da yake kyakkyawa wanda wannan kamar ya saba ma galibin abin da ƙur'ani yake a kansa usulubi na alƙur'ani idan ya zo to yakan fara da bushara ne yakan fara da umarni da kyakkyawa al'amru bil ma'arufi da shi ake farawa sannan sai a biyanta da annahyu anil munkar kaga la tufsidu fil ardi nahyun ne an munkari aminu kama amanan nasu shi kuma amrun ne bil ma'arufi to kaga anan sai aka gabatar da nahayun an munkarin akan mi amrun bil ma'rufi to dalili shine malamai suka ce saboda mahimmancin abinda wato wato saboda munin abinda suke akai da kuma kokarin a nuna cewa shi yake da mahimmanci a tunatar da su wato su bar shi su kaurace masa shi yasa aka fara da shi saboda sabon nasu ya yawa barnar tasu ta yi yawa na ƙaryata annabi da ƙaryata annabi sallallahu alaihi sallama da abin da yake ɗauki da shi na ainihin risalar da Allah ya aiko shi da ita da kuma wala'i da suke yi ga ainihin kafirai na munafunci da kuma maganganu da suke yi na suka ga annabi sallallahu alaihi sallama a ɓoye abin ya yi yawa to shi yasa Allah ya fara da shi saboda matukar akwai waɗannan abubuwa tare da su to ba yadda za a yi su yi imani imani da gaskiya to shi yasa ba a ce ba a fara gabatar da cewa wa iza qila lahum aminu kama amana nasu ba saboda idan aka umurce su da imani aka ce su yi imani imani na gaskiya to abu ne wanda ba zai yi ba matukar akwai wannan fasadi tattare da su saboda fasadi da imanin da ake bukata gare su na gaskiya ba za su haɗu ba to shi yasa aka fara hana su cewa su ƙaurace masaɓon Allah saboda imani ya samu wato gurbin zama a cikin zukatansu to wanda yana daga cikin hikima da tassa Allah subhanahu wata'ala sai ya fara gabatar da cewa wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi sannan daga baya sai aka biyanta da wa idza qila lahum aminu kama amana nasu saboda ko da an ce su yi imani in dai akwai wannan munafuncin tare da su to ba za su iya imani imani na gaskiya ba amma in suka bar fasadi suka bar banna a cikin ƙasa to imani zai samu gindin zama a cikin zukatansu sai aya ta gaba
وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون Allah maɗaukakin sarki ya ce wa iza laƙul lazina amanu ƙalu amanna daga cikin sifofin su waɗannan mutane lokacin da suka haɗu da masu imani na gaskiya to ƙalu amanna sai su ce da su mu ma mumine ne mu ma mun yi imani da Allah maɗaukakin sarki wa iza khalau ila shayatinihim amma lokacin da suka juya suka koma zuwa ga shaidanunsu su ne wato ru'asa'ul kufuri jagororin kafirci su ne shayaɗin anan to lokacin da suka juya suka koma zuwa gare su ƙalu inna ma'akum sai su ce ai muna tare da ku bayan can mumine sun ce amanna mun yi imani kaga nuna cewa kamar suna tare da mumine ɗin a nan kuma da suka dawo ga jagororin kafirci kuma sai suka ce inna ma'akum muna nan tare da ku to gudun kada su kafiran manyan su zarge su da cewa to ya za a yi kuma mun ganku tare da musulmi mun ganku tare da masu imani sai suka ce inna ma na hannu mustahzi'una ai izgili muke musu ba da gaske muke ba duk abin da za ku ga mun gaya musu to muna izgili ne mun raina hankalinsu ne saboda haka muna yin izgili ne ga annabi muna yin izgili ne ga sauran jama'a sau waɗanda suka yi imani ga dubi wannan magana inna ma nahnu mustahzi'un mu masu izgili ne gare su Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim shi ma Allah ya nemi musu izgili wato yana saka musu da irin abin da suke yi sannan waya mudduhum Allah madaukakin sarki kuma yana ƙara musu ko yana jinkirta musu ko yana musu talala fi tughyanihim su ci gaba da durmaya a cikin shishiginsu da ƙetare iyaka da suke yi da taka dokokin Allah subhanahu a wata'ala ya amahuna suna ɗemuwa wato ba su san inda suke ba su ba sa tare da kafiran ɗari bisa ɗari a zahiri sannan kuma ba sa tare da masu ibadi kuma ɗari bisa ɗari to wannan yana daga cikin sifa wato ta munafukai da kuma abin da suke ɓoyewa shi ma wannan abu ne wanda suke yi a ɓoye saboda in suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama to za su yi kokari su nuna cewa su muminai ne za a yi sallah da su za a yi azumi da su zakka da aikin haji da wasu abubuwa ma na jihadi amma kuma sai su sance jiki sai su je kuma su dinga haduwa da ainihin wato waɗancan kafirai duk da daga cikin malaman tafsiri kamar yadda shi albagawi ya kawo a tafsirin sama alimut tanzil yake cewa wa'iza laƙulla zina ɗin nan wato yahudawa ne kafirai waɗanda ba su musulunta ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam su ne in suka haɗu da masu imani to za su ce amanna mu ma mun yi imani idan kuma suka je suka haɗu da manyansu waɗanda suke sama da su ta fuskar kafirci to za su ce inna ma'akum muna tare da ku wasu kuma daga cikin malamai wanda shine magana mafi ƙarfi cewa a'a wa'iza laƙulla zina ɗin nan munafukai ake magana Allah yana ba da labari ne akan abin da su munafukai ke yi cewa lokacin da suka haɗu da masu imani to za su ce amanna mun yi imani ka imanikum kamar yadda shi albagawi ya faɗa wato mun yi imani kamar irin imaninku wato irin imanin da kuka yi to mu ma shi muka yi saboda siyaki siyaki ne na su munafukai to kaga shigowa da yahudu kamar canza nizami ne na shi siyaki din to abin da yafi daukar siyakin a matsayin matafiya daya cewa duka ana magana ne akan halaye da ɗabi'u wato na su munafukai cewa in suka haɗu da masu imani to ga abin da suke ainihin gaya musu cewa wato mun yi imani sannan kuma in suka haɗu wa iza khalau a lokacin da kuma suka juya ila shayatinihim to ita wannan jimla wa iza khalau asali khala yakan yi ta'adiya ne da ba'un akan ce khalautu bihi na keɓanta da wani khalautu bi fulanin na keɓanta da wani kaga ba a ce a nan wato bi shayatinihim ba sai aka ce wa iza khalau ila shayatinihim sai aka yi amfani da ila wasu daga cikin malamai suka ce a baɗin ake nufi ma'ana lokacin da suka kaɗaita da shaiɗanunsu to za su ce inna ma'aku ai muna tare da ku muna tare da ku ma'ana muna akan addininku na kafirci muna kan adawar da kuke game da annabi sallallahu alaihi wasallam ke yadda kuke wa addinin musulunci to mu ma muna tare da ku ɗari bisa ɗari wasu kuma suka ce ila ɗin da ma'anar ma'a tana ɗaukar ma'anar ma'a ne ƙala man ansari ilallah ai ma Allah saboda akan yi amfani da ila kuma ana nufin wato ma'a ma'ana wa iza khalau kamar an ce ma'a shayatinihim lokacin da suka keɓanta inda muminai ba sa ganin su kenan tare da shaidanunsu wato ru'asa'ul kufri to za su ce inna ma'akum muna nan tare da ku wasu kuma suka ce a an yi abin da ake kira da at-tadminu a larabci at-tadminu shine a ɗauko ma'anar wani fi'ili sai a kinsa ma fi'ili sai zan ma'anar wancan fi'ilin ake nufi ba ma'anar shi wannan fi'ilin ba domin khala ma'anarsa shine ke banta to anan suka ce sai aka ɗauko ma'anar wato kamar zahaba ko masha ko kuma rakana ko maba to ma'anoninsu shi ne aka kinsa shi wannan fi'ili na khala sai ya zamo kenan ma'anar wa iza khalau ila shayatinihim ay wa iza sarafu lokacin da suka juya wa mashau suka tafi wa madau suka shuɗe wa rakanu suka karkata ila shayatinihim zuwa ga shaidaninsu ru'asa'ul kufri ɗinsu to qalu inna ma'akum za su ce muna nan tare da ku duk abin da kuka kudurta to mu ma muna nan akai wanda al'imam abu ja'far al-tabari kusan ya rinjayar da wannan tafsiri na ƙarshe cewa wa'i za halau ila shayatinihim ana nufin wato in suka juya suka karkata suka rabu da masu imani suka koma suka haɗu da ainihin wato shaidanu ru'asa'ul kufri to za su ce suna wato ainihin a tare da su za su gaya mutane cewa suna tare da su so malamai sun tattauna kan suwa ake nufi da shayatinihim a nan wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin alyahudu waɗanda ba su musulunta ba wato su munafukan lokacin da suka rabu da annabi sallallahu sallama da masu imani suka je suka haɗe da abokansu yahudawa tun da dama in ba ku manta ba a farkon karatun mun faɗa cewa su al'ausu da al-khazaraj khazaraj wato suna ƙawance da banu ƙainuka su kuma al'ausu suna ƙawance da ainihin banu ƙuraiza da kuma banu nadir saboda haka akwai alaƙa tsakaninsu tun a jahiliya to wannan alaƙat ita ce ai suka yi da awa cewa ita ce suke ƙoƙarin su gyara a baya da suka ce wai su masu musulihuna ne masu gyara ne daga cikin masu gyara to wannan alaƙat ita ce suke Allah maɗauki sarki ke ba da labari cewa in suka je suka haɗu da al-yahudu to za su ce muna nan tare da ku saboda sun san yahudawa sun ƙaryata manzan Allah suna hasada ga manzan Allah suna ƙiyayya da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam suna ɓatanci ga annabi sallallahu alaihi wa sallam to amma duk da haka kuma sai suka rufe suka ce inna ma'akum mu muna nan tare da ku ɗari bisa ɗari bayan can kuma ga abin da suka ce mamuminai to sai malamai suka ce yahudawan ake nufi wasu daga cikin malamai suka ce ana nufin umumin kafirai wato duk wani kafiri wanda yake babba jagororinsu to shine shaidanunsu wasu kuma daga cikin malamai suka ce a ana nufin wasu mutane ne guda biyar kamar yadda abdullahi dan abbas wanda alwahidi ya kawo a littafinsa asbabun nuzuli ah, ya kawo asar daga shi wato abdullahi dan abbas cewa wasu mutane ne guda biyar wanda shi ma albagawi ya ambata a tafsirinsa wasu mutane ne guda biyar daga cikin alyahudu bokaye su ne shayatinihim saboda ba sa komai sai abin da suka gaya musu sai abin da waɗannan bokayen suka ba su labari suka yanke musu daga cikinsu akwai ka'ab ibn al-ashraf wanda a madina yake zaune to boka ne kuma kafiri ne arne ne tantiri kuma yana daga cikin al-yahudu akwai abu burda shi ma yana daga ciki wanda shi kuma a sham yake shi ma yana daga ciki akwai abdullari shi ma yana daga ciki yana daga cikinsu sannan kuma akwai auf ibn amir shi ma yana daga cikinsu na biyar ɗin shi ne abdullahi ibn sauda shi ma a sham yake to waɗannan su ne shayatsinihim dukkaninsu kuma bokaye ne su waɗannan larabawan daga cikin ah, al'ausu da alhazaraj waɗanda ba su musulunta mu kafiransu da munafukansu to kusan a duk abin da waɗannan suka ba su labari to shi suke aiki da shi su suke musu duba su suke musu tsafi da sihiri da bokanci to shine in suka zo suka haɗu da masu imani sai su ce mun yi imani to in suka koma wajen bokayen to shine sai su ce inna ma'akum abinda shi abdullahi da abbas yake ya faɗa ke ya ce waɗannan biyar ɗin su ake nufi saboda su ne ru'asa'ul kufuri a wannan zamani kakaf cikin alyahudu ba wanda ya kai su kafirci saboda banda kafircin kuma ga tsafe-tsafe da suke a kai to kaga kafirci saman kafirci kenan ga shi ga haɗi kuma da sukar annabi da zagin Allah da aibanta masu imani to wannan wasu daga cikin malamai sun kawo wannan asar na abdullahi ɗan abbas suka ce abin da ake nufi kenan to almuhim wannan sifa ce ta muminai wadda kuma za mu ga alƙur'ani ya fito da ita ɓaro-ɓaro a suratun nisa yana cewa innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila sai ce mu zabzabi na bai na zalika la ilaha ula'i wa la ilaha ula wa man yudhili Allah falan tajida lahu sabila to kaga a wannan aya Allah madaukakin sarki yace munafukai suna yaudaran Allah Allah yana yaudararsa suna yauda yana yaudararsu min babil almushakala wato Allah yana saka musu da irin abin da suke yi wa iza qamu ila salati qamu kusala daga cikin sifofinsu in suka yi niyyar tsayuwa zuwa sallah to za su tsaya suna masu nauyin jiki da kasala Allah ya ce yura'unan nasa ma'ana yura'unan nasa a amalahum in za su yi ibada za su yi wani aiki na alkhairi to suna yi ne don mutane su gani shi yasa riya sifa ce daga cikin sifofin munafukai ba sifa ce daga cikin sifofin masu imani ba Allah ya ce kuma sifarsu ta ƙarshe wa la yazkuruna Allah illa qalila ba sa ambatan Allah sai ɗan kaɗan wanda rashin ambatan shi yafi yawa a gosu sai Allah ya ce muzabzabina baina zalika kuma haka suke suna ta zabzaba suna ta kai da kawo tsakanin imani da kafirci la ilaha ula'i wa la ilaha ula'i su ba su zauna cikin kafirai ɗari bisa ɗari ba ta yadda za su sare tare da su ana komai da su su ci gaba da bayyana kafircin a fili ba su yi haka ba sannan kuma ba su tsantsanta imani tare da annabi sallallahu alaihi wasallama ba to sai zan suna ta kai da kawo suna ta attaraddu to shine wannan aya take ishara zuwa gare shi cewa wa'iza laƙul da zai na amanu ƙalu amanna wa'iza kalau ila shi ya tsinihim ƙalu inna ma'aku inna ma nahanu mustahzi'una to wannan shi ne Allah ya ce duk wanda Allah ya ɓatar to ba za ka taɓa sama masa hanya ta shirya ba ma'ana duk wanda Allah ya hukunta cewa ɓatacce ne fi ilmihi as-sabiq to har abada ba za ka taɓa sama masa wata hanya ta shirya ba wato kamar ana faɗa cewa waɗannan munafukan Allah ya riga ya ƙaddara musu ɓata haka kuma ya tabbata hadisin a wato abdullahi dan umar wanda ya zo fi sahihi muslim kuma shi alhafiz abu nu'aimin ya kawo hadisin a littafinsa sifatun nifaqi wa na'atul munafiqina annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce misalin munafiki kamar misalin akuya ne kamar misalin akuya ce ko tunkiya wadda ta samu kanta tsakanin gargen tumakai ko awakai guda biyu in ta yi wannan ɓangaren sai a korota in ta je wajen waɗancan su masu korota ba ta nan ba ta nan ta ɗimauce ba ta san ina za ta je ba saboda ba 'yan uwanta ba ne waɗancan ba 'yan uwanta ba ne waɗannan ma ba 'yan uwanta ba ne saboda haka duk inda ta je ba za a karɓe ta ba to haka munafiki yake in ji annabi sallallahu alaihi wasallama in ya je wajen kafirai ka gan shi kwana ɗaya kwana biyu to kuma gobe ka gan shi wurin masu imani in ya zauna shi ma nan kwana ɗaya kwana biyu kuma ka sake ganin shi kuma wurin kafirai idan ka san dai ita akuya ɗin tana kai da kawo tsakanin waɗannan tana neman yan uwanta ba ta gani ba su kuma waɗannan ba za su barta ta zauna a wurinsu ba saboda ba su santa ba ba kuwa ce a gunsu ita ma ba za ta samu sukuni na datsuwa na zama tare da su ba wannan hadisi ne fi sahihi muslim hadisi abdullahi dan umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ita ce siffa wato ta ainihin wato munafiki zabzaba saboda haka shi munafiki wato lamarinsa ba mustaqir bane shi ba ya da wani zabidi don ka gan shi da abu to gobe zaka ganin zaka ganin shi da kishiyar wannan abin da ka gansa to shi yasa Allah madaukakin sarki ya bada labari anan cewa in suka hadu da shedanun nasu to za su ce ainihin wato muna tare da ku muna nan tare da ku zamu ga anan akwai wata fa'ida guda biyu abinda suka gaya ma mu'minai amanna amma abinda suka gaya ma kafirai inna ma'akum amanna jimla ce fi'iliya inna ma'akum jimla ce ismiya to kuma a ƙa'ida a babin ƙarfi da tabbatuwa jimla ismiya ta fi jimla fi'iliya ƙarfi domin jimla fi'iliya a gun malaman balaga to tana fa'idantar da at-tajaddud wal istimrar ita kuma jimla ismiya tana fa'idantar da as-subutu wal istiqrar wat tamakkun to dalilin da yasa suka ce mamuminai amanna ba su ce inna ma'akum ba ko inna mu'minuna ba ba su yi amfani da jumla ismiya ba saboda raunin imanin saboda imanin yana da rauni idan suka ce inna ma'akum to wannan ya nuna kenan imanin nasu kamar ana itibari da shi kuma imani ne da gaskiya ko kuma suka ce inna mu'minuna mu masu imani ne to sai ya zan kamar suna ishara kan cewa imani ya tabbata a zukatansu bayan ba haka bane to saboda raunin imanin su shi yasa su karan kansu suka kasa amfani da wannan usulubi da suka zo sai suka yi amfani da usulubi mai rauni sai suka ce amanna mun yi imani amma da suka zo wajen kafirai sai suka ce da su inna ma'akum inna ma'akum sai suka yi amfani da jumla ismiya don su nuna cewa wato tarayyarsu da kafirai ta fi ƙarfi sama ga tarayyarsu da masu imani alaƙarsu da arna da kafirai ita ce mu'tabara a wurinsu ba wai alaƙarsu da annabi sallallahu sallama da masu imani ba shi yasa suka bambanta usulube can suka ce amanna nan kuma suka ce inna ma'akum kaga wannan balaga ce ta alƙur'ani to sai Allah maɗaukakin sarki kamar ka yi tambaya saboda tun da sun gaya ma kafirai wannan magana to kafirai za su zarge su ko ba haka ba to ya kuma ku ce kuna tare da mu ɗari bisa ɗari alhali ai ai mun gan ku a majalisa annabi kaza kaza kaza kaza sai suka ce inda ma na hannu mustahzi'una mu ƴan izgili ne kawai mu ne masa izgili ne halin mun yadda da shi ai da sallar da muke da azumin da muke da sauran ibadun da muke ai izgili muke ba da gaske muke ba izgili kawai muke yi sai Allah ya ce Allahu yastahzi'u bihim shi kuma Allah ya debu su izgili ita ma wannan ibara malamai su yi ta sabani a kanta me ake nufi a kanta kusan ibnu atiya a tafsirinsa al-muharrarul wajiz sai da ya kawo kusan zantuka har guda biyar Allahu yastahzi'u bihim a wato Allah madaukakin sarki Allahun Allah maɗaukakin sarki ya nemi su izgili suka ce ai abin da ake nufi yastahzi bihim jaza'al mustahzi Allah ya nemi su izgili ne sakamakon wanda ya izgili ma'ana wanda ya izgili me ya cancanta da shi to shi ne Allah ya musu shi ne Allah ya musu saboda haka aka kalli irin abin da suka yi na izgili to sakamakon sai aka ba su wasu kuma suka ce daga cikin malaman tafsiri a'a Allah yana yaƙansu izgilin da suke Allah yana yaƙansu wasu daga cikin malamai suka ce izgilin da Allah yake musu shine saukar da wahayi ana tona musu asiri in sun je sun yi abu a ɓoye sai Allah ya saukar da wahayi sai a bada labari ana tona musu asiri su suna tunanin ba wanda ya sani amma kuma sai su yi abu sai su zo wurin annabi kuma sai annabi ya dinga ba su labari kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza tare da sauran ragowar masu imani sai a gaya musu wasu daga cikin malamai suka ce a'a izgilin da Allah yake musu shine alistidraj talala da Allah yake musu kiyon ragon layya gashi suna ta aibata annabi da ƙaryata shi amma kuma Allah yana ta kau da kai a kansu bai kama su da azaba ba bai kama su da azaba ba sai ya kyale su to wannan istidraji shine matsayin izgili a gunsu wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce izgilin da Allah yake musu shine ranar tashin kiyama in aka saka su wuta azaba ta kai azaba suka narku sosai sai Allah ya ba da dama sai a buɗe ƙofofin wuta in aka buɗe ƙofofin wuta sai a kusanto da aljanna kusa gare su suna hango ta ita ma sai a buɗe ƙofarta wato kamar ana nuna musu su bar wuta su koma aljanna suna ganin haka tun da da wuta a kuble take to suna ganin an buɗe ƙofa sai su sheƙo da gudu suna ƙoƙarin fita suna kawowa dab da ƙofar wuta dab da su fita sai a sake rufe ƙofa ɗin Allah ya sa zai ube muke da to wannan wasu daga cikin malamai abinda suka ambata ke da to shi da izgilin da Allah zai musu to haka za a yi musu can can can in sun sake cin azaba zafi ya kai zafi bala'i ya kai bala'i kuma a sake buɗe ƙofa ɗin sai su sake shekowa suna ƙoƙarin su fita daga wutar ga kofa aljanna can suna gani an bude don su shige kuma sai sun kawo dab da kofar ta wuta suna dab da fita kuma sai Allah ya sake ba mala'iku umarni a rufe kofa din to haka za a ci gaba da yi musu sai ila ma sha Allah to wannan shine ma'anar izgilin da Allah yake musu to kun ga me ya ja musu wannan kun ga munafunci da kuma izgili da izgili to shi yasa hatta ita wannan magana din inna ma nahnu mustahzi'una din da suka faɗa a boye suka faɗe ta tunda sun faɗe ta ne gaban su waɗancan shayatinihim amma sai Allah ya wahayinta zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya ba manzo Allah labari cewa ga abin da suka faɗa aka tona musu asiri wasu kuma daga cikin malamai suka ce izgilin da Allah yake musu shine in an zora da gobe kiyama tsallakar siradi shi siradi shine yafi komai ban wahala a farfajiyar kiyama tsallaka shi yana da matukar wahala ko da kana da imanin to kuma abin da zai taimake ka kaji saukin tsallaka shi shine karfin imaninka ƙarfin imanin ka to sai Allah ya baka haske sai ya dinga haskaka maka kana ganin ina za ka taka tun da wurin akwai duhu ba rana ba wata ba taurari ba kowane irin haske duhu ne wanda ba za ka iya tafiya a kansa ba gangar jikinka ma baka ganin kanka kanka baka ganin kanka sai dai ka taba ka ji wani abu- wani sashi na jiki naka amma ba za ka iya ganin wai wannan hannu ne naka ko wannan wani abu ne naka ba to lokacin da aka zo su masu imani imaninsu na gaskiya to shine zai dinga haskaka musu inda za su tattaka su tsallaka siraɗi ɗin suna gaba su ko munafukai suna baya su munafukai babu haske eh saboda hasken yana da rauni ba zai ba su dama su ga inda za su taka akan siraɗi ba to shine in sun ga mumine na tafiya cikin hasken nasu shine sai su kira su ce da Allah ku taimaka mana ku dan sano mana hasken nan naku mu ma mu dan ga hanya to shi da Allah ya wadokake sarki ya faɗa a suratul hadid yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم Allah ya ce ranar da za ka ga masu imani maza da masu imani mata haskensu na imani yana haskaka musu gabansu da bayansu ai alas sirat a kan siradi suna tafiya suna tafiya to mumine na gaskiya kenan waɗannan da sun ga dinga zagi suna kiransu da as-sufaha'u waɗannan da suka ce inna ma nahnu mustahzi'una izgili muke musu to shine Allah ya ce yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu zuruna naqata bismin nurikum to in sun ga mumine na tafiya cikin haske sai su kira su su ce ya kuwa ne da wane da wane da Allah ku ɗan jira mu saboda in mun zo mu ma mu ɗan yi amfani da haskenku saboda ba ma gani ba ma gani to lokacin da suka faɗi wannan magana ƙilar ji'u wara aku faltami su nuran sai a ce da su a'a wannan haske ba naku ba ne eh ku koma baya ku nemi naku eh wannan hasken ba naku ba ne na masu imani ne to suna komawa suna juya suna komawa baya faduri ba bainahum bisurin sai a Allah ya bada umarni sai a kafa wata irin katanga lahu babun batinuhu fihi rahmatu shi katangan cikin zattan bangaren mu'minai kenan rahama ne wa zahiruhu min qibalihi al'azab bayansa kuma ta bangaren munafukai azaba ce sai a sa katanga sai a katangance su da ainihin masu imani yanzu har da hasken masu imanin ma ba za su ƙara gani ba kuma ba za su ga masu imanin ba to in suka ga haka sun daina ganin masu imani shine yunadunahum alam nakum ma'akum ya wani ya wani ashe a duniya ba tare muke ba ba tare muke ba muna sallah muna azumi muna zakka muna kaza kaza kaza kaza kaza kaza alam da kun ba akun su ce haka ne lalle tare muke amma dalili shine matsalar da kuka samu shine ga ta kamar haka walakin na kun fatamtun anfusakum illar shine kun fitini kawunan ku ne wata rabbastum wartabtum wa garratkum al-amaniyu hatta jaa amrullah wa garrakum billahi al-garur to wannan shine matsalar ku lalle tare muke amma ba ku bi Allah ba yadda mu muka bi Allah ba ku bi manzon Allah ba yadda muka bi manzon Allah to wasu daga cikin malamai na tafsiri suka ce wannan shine ma'anar Allahu yastahzi'u bihim Allah ya ne musu izgili ya ne musu izgili kaga haka shi ma za a yi musu daga nan ba sa ƙara jin labarin masu imani bale ma har su ce ma wai a ɗan saurara su su ɗan ɗosano haske su ma su ga inda za su tattaka to wannan munafunci kenan illan munafunci kenan shi yasa jama'a mu nisanci munafunci eh a gyara imani a bi Allah saura kafa saboda haka sauran matsalolin suna da yawa na ita aya din to dama kuma mun ce mun yi bako shine malam jamilu tahir a daga garin maraba jos a can jihar kaduna najeriya allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari wannan shekara ya zo tafsiri a garin birnin kebbi kuma kusan ya yi shekaru ma yana zuwa bare ya zo waccan shekara ma ya zo to mun yi waya ya ce insha allahu in ya samu dama zai kawo ziyara a wannan majalisi saboda shi ma yana mutaba'ar wannan tafsiri to kuma gashi Allah ya kawo mana shi tare da rakiyar abokin karatu na Malam Abubakar an bursa wanda shi ya zo farko farkon Ramadan in ba ku manta ba to saboda haka Malam yana kan uzuri za mu kira Malam don ya gaisa da 'yan uwa sannan kuma ya ainihin sanya albarka a wannan majalisi أكرمك الله بسم الله تعالى ما شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu bayan gaisuwa ta musulunci wadda ta gabata muna godiya ga allah maɗaukakin sarki wanda cikin tausayinsa da rahamarsa da amincewarsa ya ƙaddari haɗuwanmu a wannan babban majalisi mai albarka a wannan masallaci na sarkin kafin argungu alhazan keban arugungu ko Allah Ubangiji yadda ya kwankwasa wannan masallaci Allah ya kwankwasa mai gida a gida na aljanna inda babban malaminmu sheik malam bashir umar arugungu yake gabatar da tafsiri na alkur'ani mai girma Allah Ubangiji ya saka mashi da alkhairi muna kwankwada karatu mu ma muna biye da wannan karatu a san malam bashir ajiya Allah ne inda karatu ne ruwan ruwan shi roman shi da madarar shi kan za a sha shi to muna addu'a ka san wannan gari na argungu Allah ya sanya mashi albarka duk wa'inda da abin da ake bukata a wannan gari bakin gwargwado Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin wannan gari sai dai a yi addu'a Allah Ubangiji ya ƙara bunƙasa wannan gari na argungu da wannan jiha ta mu ta kyabba ga baki ɗaya kamar yadda malam yanzu wajen gabatarwan shi na ce in allah ya so ya yarda kafin dai in bar wannan jiha in koma kaduna in allah ya so ya yarda zan samu wata rana in kawo ziyara wannan majalici nema in ji yadda ake kwankwada karatu kuma cikin taimakon allah allah maɗaukakin sarki ya ƙaddari yau mun zo tare da 'yan uwa daga suna akwai malam abubakar an bursa rijau sannan akwai malam wato ainihin usman wanda shine yanzu wakili na alhaji mujahir kabir wanda yake ɗaukan nauyin tafsiri na kusan sama da shekara uku kenan ana gabatar da wannan tafsiri zai ci wani tun daga jihar kaduna ya zo ya ce in tsaya a wannan jiha cikin garin birnin kebbi gese feswan ce in gabatar da wannan tafsiri na alkur'ani mai girma allah ya saka masa da alkhairi wanda akwai ɗan uwa amini sheik malam husaini sheik dr abubakar gera argungu allah ya saka mashi da alkhairi wanda bana shi ma ya yi musharaka kwarai da gaske ya ba da gudunmuwa sosai a wannan tafsiri da nake gabatarwa wanda gurin zama ya ce ya lura da inda ake sauke ni wani lokacin yakan ga an ɗauke wuta don haka in zo za a kama inda ba a ɗauke wuta tunda ban saba da azumin nan wajejen ba saboda kun san azumin nan wajejen naku guda ɗaya to shine namu guda uku na can wajen kaduna saboda shekarar farko da na fara yi ni ban yi tunanin zan ƙara dawowa ba tunda tunda na yi guda biyu muka fara shawara da ɗan midiya na ce to yaya hanya ba za a neme ni a rasa ba ya ce gaskiya za a kama hotel aka je wani hotel mai suna safar aka kama ladi kudin da ake biya kwanakan da zan yi 24 ko 23 duka shek malam husaini shek da ta abubakar gera shi ya biya wannan kudi allah ubangiji ya saka mashi da alkhairi tare da shawaran shek wato ainihin usman abubakar bene suka tattauna akai wannan aiki to muna addu'a babanmu shek dr abubakar gero da ya rasu allah ya gafarta mashi allah ya yafe mashi to ni dai yanzu a wannan babban majalisi 'yan kalmomi na da zan gaisa da ku ba su da yawa tunda dai mun kwankwaɗi karatu mun ji an ba mu duk yanda waɗanda suka yi bayani suka zo duniyan nan suka yi rayuwa amma rayuwan nan ta kasance a banza saboda ba aikin alkhairi suka kulla ba to ƙarshe ma malam yi mana karatun cewa in an zo an buɗe aljanna sai sun hango lagwada na aljanna sun rugo da gudu sun hango romo da mando sun hango kajin nan na aljanna da su fefe cikin da fefe meat da kawo neck da kawo tag da shish kebab da karafish da kidney da liver da omelette amma na aljanna da an buɗa an rarre su sun rugo da gudu kawai sai a kulle sai a ce babu su babu su a ciki saboda ba su kulla aikin alkhairi ba a nan duniyan ba aiki mai kyau suka yi ba shi yasa ba za su samu wancan ba su hango ruwa na aljanna ga zanjabil ga salsabil ga kafura duka ruwa ne na aljanna wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man sharaba ha marratan fala ya zama uba da ha abada duk wanda ya makwarwa ɗaya da ruwa na aljanna ba za ka ƙara jin kishi ba har abada ka san ai dole mu wannan azumin mu dage mu ba Allah domin mu samu mu shi kwankwaɗi wannan ruwa makwarwa ɗaya kai ba ka ƙara jin kishi sai dai ka sha don marmari inda in kana marmarin fanta ko ko ko civita ko five alive ko don simon ko musburuta in kana marmari ka je ka sha amma dai magana jin kishi babu ga kuma mata na aljanna su ma an tanaja amma waɗannan tun da su munafukai ne ba addinin gaskiya suka yi ba ba imani da Allah na gaskiya suka yi ba to ba za su tashi ba matan nan kuma ba za a ba su ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya gaya mana kuma matan na aljanna urban Allah ya ce atirama suna bala'in masifan jajjagen dambun burabuskon alkubus ɗin ƙaunar miji suna bala'in son miji kamar su haɗe mitin kamar su lashe miji ga su kyawawa farare karga gashi liyaliya shi yasa shek abubakar mahmud gumi allah ya gafarta mashi a tafsirin shi yace ai uruban da aka ce ataraban yace kansu daya yan shekara talatin talatin kansu daya duk wadda kake so kawai amarya welcome to dan aljanna kuma za a ɗebo guda arba'in a baka na faɗa haka a masallacin juma'a wani baba ya ɗaga hannu ya ce malam ina da tambaya na ce to baba ya ce malam ya labarin cefane na ce ai ba a cefane baba aljanna a to ya ji an ce yanzu kana fama da uwar gida da tsakar gida kana ta kita kita kana ta kita kita to yanzu kuma an fara ce hamma guda arba'in za a baka baba ya ce to ya labarin cefanen nan malam na ce ba a baba kada ka jangwalo mana ba a cefane a can wallahi duk abin da kake ci lahum ma yasha'una fiha Allah ya ce waladaina mazid Allah ya ce duk irin abin da suke bukata za a basu wallahi in ma ka ce kana son ƙari bayan an baka guda arba'in ka ga wata ta gitta wata ita malele ta malele sai a ce to wane ya ce yana son ƙari a ƙara ma da wannan to wannan hadisi fa mata su ma suna can gida sun kule suna malam to mun ji kana ta karanta wa maza na hadisi wai za a basu mata guda arba'in to a nan duniya ma mun haƙura an rataya mana a can ma sai an rataya maka na ce a'a ai da kika ji an ce za a ba shi su ke in dai kin yi haƙuri kin yi biyayya yanzu kin bi shi kin yi ɗa'a ga miji to in Allah ya so ya yarda aka ba shi ke ke ce shugaba sai abin da kika ga dama a gidan ta ce yau wa malam yanzu na ji magana to ai dama su damuwar su kenan a da su ba komai ba a gida amma tunda an ce yanzu sai abin da ta ce tunda ta yi rayuwa da shi a gida na wato ainihin duniya to shi kenan yanzu sai abin da wato ainihin ta ce to don haka sai mu iya bakin kokari da daɗi babu daɗi mu yi kokari mu yi ayyukan alkhairi domin mu shiga wato ainihin gidan na na aljanna kada mu zamanto irin waɗannan waɗanda aka gama mana karatu a kansu suratin nahl Allah ya tsare mu Allah ya ce man amila salihan Allah ya ce duk mutumin da ya aikata aiki na kwarai Allah ya ce min zakarin Allah ya ce namiji ne au unsa Allah ya ce ko mace ne to Allah ya ce kwantar da hankalinka kawai Allah ya ce falanuhiyannahu hayatan tayyiba Allah ya ce wallahi albishirinka kwantar da hankalinka sai mun raya ka kyakkyawar rayuwa a doron duniyan nan rayuwarka za ka yi rayuwa mai kyau wani ɗauka yake kawai ya ji shi ga kuɗi ga kaza shi ne kawai rayuwa mai kyau a'a kwai rayuwa mai kyau wanda ko da baka ji ka kuɗi bula adadin ba amma dai za ka samu kuɗi kai shagalin ka kai wadaka sai ka ga kana rayuwarka lami lafiya sai ka ga kana rayuwarka lami lafiya to shi yasa na'am shi yasa ana nuna min lokaci yayi amma abinda na so in gaya mana isa ce a gurguje ba za ta wuce minti biyu ba wanda annabi Musa alaihi salatu wassalam an idar da sallah sai wani bawan Allah sai ya taso ya zo wajen shi sai ya ce annabi Musa ce kaga na yi imani da kai kuma na yi imani da Allah da ya turo ka kuma sallan nan da mu ake azumin nan da mu ake yi amma me yasa ni wai meye nema Allah ya hana ni kuɗi wani hali gare ni wani aiki nake yi sallan nan dai mu ne gaba gaba dan Allah ka gaya ma Allah menene ne ma Allah ni bai bani ba annabi Musa ya ce wannan sakon kai zaka bada ya ce to insha Allah zan faɗi annabi Musa ya ci gaba da tafiya sai ga wani mutum ga yan hura algaita ga yan ashamiya ga yan alhaji sai kayi suna tafiya sai ga annabi Musa na tafiya sai ya tsaya ce annabi Musa dan Allah ina roƙonka daga cikin ranakun da Allah madaukakin sarki ke ganawa da kai ka gaya ma Allah madaukakin sarki yayi blocking din account ɗina a daina bani kuɗi ban san in ƙara samun ko sisi kuɗin da ya bani sun isa haka eh ce shi kuɗin sun ishe shi haka annabi Musa ya ce kai kuɗi sun ishe ka yace eh kuɗi sun isa yace to insha Allah zan faɗi annabi musa ya wuce ya tafi saboda allah ya kirawo shi wa nadainahu min janibi duril aimani wa qarrabnahu najiyan wa kallama allah musa taklima tilkar rusul faddalna ba'dahum ala ba'din minhum man kallama allah annabi musa yana ɗaya daga cikin annabawan allah wa'anda allah ke kiransa ya magana da su ya je kawai yana zuwa zai wuce he ga wani mutum ya tumutumu ya budu budu a bakin gari yana ta daga hannu yana roƙon allah annabi musa dai ya ce ya allah ka ba wannan bawan allah abin da yake nema yana wucewa sai ya duba lokacin da Allah ya bashi ya zo zai gana da shi lokacin yana nema a ƙure sai ya maza ya je ya hau kan dutsen ɗori sinin Allah ya ce ƙala ya Musa ya kai annabi Musa in nisafai tuka Allah nasi mu mun zaɓe ka a cikin mutane bi risalati da saƙona da na baka appointment ka zama annabin Allah wa bi kalami da magana ta da nike da kai baki da baki fa ku zama ataituka ka rike abin da muka baka wa kun mina shakirina ka zamanto cikin bayan Allah masu godiya ya an so sako kawai ya taho yana gangarowa kawai shi kenan sai Allah maɗaukakin sarki ce an baka sako baka gaya mana ba ya ce ya Allah ai duka ji abin da suka ce inna Allah kana sami an basira ya ce to waɗannan bayi ya ce mutum na farko ya ce me yasa ka hana shi kuɗi Allah ya ce to ka gaya mashi hassada gare shi ba hali bane mai kyau ya cire in yana son ya samu kuɗi ya ce mutum na bifa ya ce ya ce ka daina ba shi kuɗi ya ce shi kuma hali ɗaya yake mana godiya duk abin da na kasa na bashi to sai ya mana godiya ya ce to kai ka isa masa da wannan saƙon ce to ga wani bawan Allah nan kuma ya Allah yana roƙonka ya ce a shi wannan inda zai ɗaga hannun shi ya zunguro sararin samaniya ba zan bashi abin da yake nema ba annabi musa hankalin shi ya tashi ya ce wani hali yake yi ya ce shi wannan bawan Allah da kake ji da gani ya ce to mugun baka hasada gare shi a cikin zuciya annabi musa ya dawo wannan aka gaya mashi ya cire hasada ya cire Allah ya azurta shi wannan kuma aka ce godiya Allah ya ce godiya kake yi shi yasa Allah ke baka in baka san Allah ya rika baka wannan godiyar da kake ka daina ya ce wallahi zan dinga yin ta da safe in yi da yamma in yi na farka in yi ina tafiya in yi wancan wanda ya ce abu sai gashi ya samu abubuwa su alfadarai ana hawa ana fantamawa in yanzu ne ya samu manya-manyan motoci end of discussion discussion continue highlander farado formatic infinity langogini ko ta benza ko ta hilos ka hau mai zafi kana fasawa wannan shi kuma ya ce godiyar nan yanzu ya fara wa iz ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum wa kana Allahu shakiran alima i'malu ala dauda shukura wa qalilan min ibadiy shukur Allah ya sanya mu wannan gari albarka Allah ya rufa mana asiri duniya da lahira Allah ya sa mu gaba da duniya da lafiya gauraye wanda ba su samu mazajen aure ba ba su samu matayen aure ba Allah ya aure mana da su amin kasan akwai gauro akwai gauriki akwai gauriki akwai gwangwala akwai gwangwangwa Allah duka ya auren mana da su Allah duka ya auren mana da su akwai kannan mai yan mata su ma ana ta barbaɗa hoda ana zagaye gari ba a samu shiga ba duk da mina liƙin na hudu Allah ya sa su samu shiga Allah ya sa su ma su samu shiga wanda kuma suke da mata Allah ya zaune da su lafiya Barakallah.
Sheikh Malam Bashir Allah ya saka da alkai da wannan dama da aka bamu Allah ya saka da da kalmomi da muka faɗi Allah ya sa su zame mana في الدنيا لا إله إلا الله سبحانك اللهم وبحمدك nashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to malam jamilu tahir kenan Allah ya saka da alkhairi dama wani yake ban labari ya ce in yana son nishaɗi to yakan kamo wa'azin malam jamilu ko da matarsa ta ɓata masa rai to sai ya ga damuwa ta wuce saboda haka Allah ya yi shi da usulubi na bandariya e, komi damuwarka to da ya fara magana to sai kaga ya saka dariya Allah ya ƙara wa rayuwa albarka karatu da ake fama ana ana ta yi to kuma Allah ta'ala ya dafa Allah ya ƙara ilimi mai tsoron Allah yana cikin ɗalibai masu son karatu wanda kuma duk sanda suka ga wani abu na fa'ida to za ka ga suna ƙoƙari su ga cewa sun fa'idantu kuma suna ƙoƙari wajen tambaya malam ya kaza ya kaza yake menene a yi bayani to yana daga cikin dalilan da yasa nake ƙaunarsa saboda ni ina son in ga mutum yana son ilimi to gaskiya ɗalibi ne mai ƙoƙari ƙwarai ƙwarai da gaske Allah ya saka maka da alkhairi malam muna godiya sosai to malam abubakar sai ka zo kai mana addu'a ko da yake ka gaisa da mutane wancan karon to sai ka zo ka yi mana addu'a a kara makalla kai ma dai ka ƙara gaisa da mutane a wala aini na yi addu'a tun farko Eh.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا اللهم ربنا اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا اللهم ربنا اغفر لنا اموالنا واولادنا وبارك لنا فيما أعطيتنا اللهم ربنا قنا عذابك يوم التبع في عبادك لأنك سنيا وانا مجلسي البركة ما لنك يوم كرن تبدأ الأمة وانا مجلس لما عند باشي الله يقال ما يسع البركة يوم يسوى وانا وين الله ولا من من تعبنا الله من سنة وجنة ملئين وانا رانا وانا في أوكا لوينية وانا كراتنا تنفر وحكا إن شاء الله يسامك عليه سنة دابا كده الله كسري شكسري مالا لمصر ريبا كده والمحكا وسيارة كسامك kuma da jin lafiya malam da ya kawo malam ziyara har ma rayuwar malam albarka kuma muna godiya da hidimar da malam kai saboda gani al'umma Allah ubangi ya hibu godewa da ya kara ma rayuwar malam albarka da mu baki daya wa'annan kwalukan goma da muke cikin su masu albarka Allah ya samu riba ce su Allah ka cire mu da kasala da nauyin jiki a cikin wa'annan kwaluka da ma wa'anda ba su ba ya rahama rahim ya rabbal alamin اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزه والقوه والجبروت الجبروت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين